وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan marece na asabar ko kuma dare na asabar 14 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1447 wanda yayi daidai ga shida ga watan tara 2025 don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta 99 daya a cikin suratul araf a yau za mu ci gaba a kan aya ta 100 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون Allah maɗaukakin sarki ya ce, A walam yahdi lillazi na yarithuna al'arba, shin bai bayyana ba ga waɗanda suke gaje ƙasa bayan an hallaka wasu al'umma. A walam yahdi lillazi na yarithuna al'arba min ba'adi ahliha bayan masu garin, an hallaka waɗanda ke zaune a wuri. wasu su zo su maye masu shugabannin waɗanda suka zo su maye masu bai bayyana gare su ba cewa allahu da shafi asma'ana ko bidiyoyin in muka zo in fi allah za mu iya kama su da laifukansu kamar yadda muka kama waɗanda suka gabace su da laifukansu wa natba'u ala qulubihim Allah ya ce kuma muke rufe zukatansu wahum la yasma'un ba tare da suna ji irin na karba ga abin da suke saurare na gaskiya ba kisosi na annabawa sun bayyana gare mu mun ji kissa ta annabi nuh alaihi salam muka ji kissa ta annabi hud alaihi salam muka ji kissa ta annabi salih alaihi salam muka ji kissa ta annabi lut alaihi salam muka ji kissa ta annabi shu'aib alaihi salam dukkan waɗannan al'umma ne wanda suka gabata kuma kowane daga cikinsu akwai mugun alkaba'i wanda ya rinka aikatawa mutanen annabi nuh suna bauta ma gumaka suna izgili ga annabawa mutanen hud hakanan sun rena annabinsu suna bauta ma wani allah haka mutanen annabi salih mutanen annabi lut su kuma namiji ke neman namiji mace ta nemi mace mutanen annabi shu'aib su kuma tauye ma'auni to dukkan waɗannan ababe waɗanda suke faruwa suna nan suna faruwa cikin al'umma na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda menene yasa Allah yake labarta mu irin wannan labarai na annabawa ga ababen da mutanen da su suka yi ga ababen da ya samu mutanen su sanadiyya abinda suka aikata na sabon Allah don a ɗauki wa'azi kusancewa kuma kanku in kuka aikata abin da ya same su ɗin nan yana iya yi same ku to wannan shi ne wannan ƙaya ke nuna wani a walam yahdi lahum wajen ɓangaren larabci a walam yahdi lahum shin bai bayyana gare su ba bai bayyana gare su ba awalam yahdi lil ladina yarithuna al-ardh shin bai bayyana ba ga waɗanda suke zuwa su mai kasa da inda zaka zuwa ka zanna akwai al'umma wanda suka taba zannawa wannan wurin to wasu kuma halakar da su aka yi to yanzu bai bayyana ga su waɗanda suke zuwa su maye bayan waɗanda aka hallaka ba allau na sha'u a sabnahun bizunubihim Allah ya ce mu ma in muka so sai mu kama su da laifukansu an karanta awalam yahdi lahum awalam yahdi lil ladina shin bai bayyana ba allau na sha'u asabnahum bi dhunubihim wannan jumla din sai ya zamo ita ce fa'ilin yahdi wasu malaman suka ce a awalam yahdi ai Allah shin Allah bai shiryar da waɗannan mutane ba bai yi musu bayani ba na cewa in Allah ya so zai iya kama su da laifukansu ƙira'a ta yaƙub wanda ta zo da cewa a walam na haɗi ita kuma sai ta nuna cewa wannan allau na sha'o a sabnahun bidunubihim zai zama fi mahalli na su mafrolin bihi ai a walam na haɗi ba mu yi bayani ba in ji Allah lilladi da yare tunan arza ga waɗanda suke gaje ƙasa cewa Allah da sha'u asabnahum bi dhunubihim cewa in mun so za mu iya kama su da laifukan su kamar yadda muka kama waɗanda suka gabace su kissa ta annabawa Allah madaukakin sarki yana labarta mamu labarin rukan su ne saboda mu dauki wa'azi dukkan musiba wanda za ta samu al'umma to tana samun su ne ga abin da suka kalato makansu suka jawo makansu Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum dukkan abin da zai same ku na wata musiba to abin da kuka jawo makawunan ku ne abin da hannuwan ku suka jawo maku ne dan haka Allah ke labarta mana al'umma waɗanda suka gabata Allah ya ce afalam yahdi lahum kam ahlakna قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى shin bai bayyana gare su ba waɗanda muka hallakar da sunan cikin al'ummomi waɗanda suka gabace su wanda yamshu na fi masakini ga sunan suna tafiya a kan wurin da waɗannan mutanen suka zamna wasu ma Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala taqilun in kun tashi da asuba za ku tafiya wajen al'amuran ku kuna wuce wurin da suka zauna inda kuma Allah ya halakar da su ba za ku hankalta ba Allah madaukakin sarki yace awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un Allah yace wa kam ahlakna min qaryatin badirat ma'ishatuha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila da yawan daga alqaryu wanda Allah zai hore musu al'amura da duniya su rinka dagawa su rinka wuce iyaka Allah ya ce ga mazaunan su nan kuna kalilan fuskan min ba'dihim illa qalila ba a zauna a wannan wuraren da nasu ba sai dan lokaci kaɗan ba dukka kina nuna waɗanda sun tafi kuma in kuka yi haka zai kasance gare ku mutanen adawa lokacin da suka ga hadari ya taso qalu hada aridun mumtiruna suka ce wannan hadari ne wanda zai ba mu ruwa Allah ya ce بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى ولا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ألا يتيبا ويمتادوا النبي هود كذبا duk waɗanda suka yi lalaci Allah ya ce gabas su ce yamma ya ce ku yi su ki ya ce ku bari ku suka bari to haka muke saka masu Allah ya ce walaƙad makkannahum fi ma'in makkannahum fi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida wurin da muka aje waɗannan mutanen ya fi wurin da muka aje kuku matsayi da muka ba su dukiya da muka ba su ƙarfin jiki da muka ba su tsawon rayuwa da muka ba su wadata da muka ba su ta fi wadatar da muka ba ku Allah ya ce muka sanya musu sam'an gaji wa abasaran ga zukata wanda suke hankalta da su wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay idh kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un jin da Allah ya ba su gani da Allah ya ba su zukata da Allah ya ba su ba su amfana masu komi ba ifkanu ya jihado da bi ayatillah ifkanu ya jihado da bi ayatillah lokacin da suka kasance suna musun ayoyi na Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka san kasance suna izgili ma annabawan su sai ya sabka gare su annabawa suna cewa ku yi hankali Allah yana iya jeho da azaba su ce azabar ta sabko mamu yanzu mana so sai azabar kuma ta sabka kamar yadda annabin ya ba su labarin za ta sabka Allah madaukakin sarki ya ce wa kadzaba alladhina min qablihim waɗanda suka gabace su su mutanen makka waɗanda suke maka abin da kaga dama ɗin kai annabi waɗanda suka gabace su su ma sun karyata annabawansu fama balagu bi ishara ma ataina ɗayan ɗarin abin da muka ba waɗancan ba mu ba waɗannan mutanen ka ba injin daɗi ne in tsawon rayuwa ne in mine ne abin da muka ba waɗancan ya fi abin da muka ba waɗannan ɗayan ɗari ba su da na abin da muka ba waɗancan fakadzabu rusuli Allah yake da suka ƙaryata annabawa da abinda annabawa suka zo da su fa kaifa kana nakir musulman da suka yi kaka ya kasance to dan haka akufarukum khayrun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur shin kafirai na ku na makka waɗannan kafirai na ku na wannan lokacin masu fikiri ma Allah a wannan lokacin masu kankare ma'alla masu ma'alla fituna fito waɗanda suke aikata ababen da waɗancan mutanen suke aikatawa sun suna ganin su sun fi waɗancan mutanen ne waɗancan mutanen sun fi su komi sun fi su kayan rayuwa kai da za ka yi rayuwar ka ‘yan kaɗan shekara 60-70 wani zai dubu da kaza yana nan raye yana bore da ibushi kuma duk abin da yake so a ban ƙasa zai je ya aikata ya yi abin da ya gada ba kai kawai yan rayuwar taka in ma an baka jin daɗin abu ne wanda yake ɗan takaitacci ɗan lokaci kaɗan Allah maɗaukakin sarki ya ce yanzu bai bayyana ba lillari da ya rufe al'arba ga waɗanda suke gaje ƙasa min ba'adi ahliha bayan 'yan ƙasar bi inda ka ka zauna akwai wasu mutane wanda sun zanna sun wuce sun barka shin yanzu bai bayyana gare su ba Allah na sha'o Allah ya ce damun su asabanahum bi dhunubihim za mu kama su su ma da laifukansu yadda kaga mutanen annabi nuh sun kangare mashi suka rinka mashi sakarci yace ku bi Allah su ce ba za su bi ba a bauta wa Allah shi kaɗai ya ci suke ba za su yi ba ai suna da gumakansu ya goza da ya roka da nasara annabi nuhu Allah ya ce mashi i jirgin ruwa su zo su gashi yana jirgin ruwan su ce a annabcin kuma an fasa an koma kafinta aikin katako aka koma suna mai sakarci da Allah madaukakin sarki ya kawo ruwa na kofar ba wanda ya tsira a cikin duniyar nan sai wanda ke cikin wannan jirgin ruwa haka mutanen annabi hud hadari suka gani ya taso suka ce ai wannan hadari ne wanda zai babu ruwa Allah ce ina man huwa masta'jaltum bi abinda kuke neman gaugauci ko shi ne shine Allah ya turo da shi rihun wani irin iska ne fiha azabun alim yana dauke da azaba mai radadin gaske wanda tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha tana halaka dukkan kowane abu da cika da shi da umarni kuma na Allah fa asbahu la yura illa masakin sai aka waye gari ba a ganin komai sai gidajen kadhalika najzil qawmal mujrimin haka mutanen salih ya kira su zuwa ga Allah su bauta ma Allah su kaɗai suka kiya aka turo raƙuma da ɗanta ku sha ruwa yau ta sha gobe suka mazo suka soke wannan raƙumai fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha wala yakhafu uqbaha Allah madaukakin sarki ya rududduro su azaba mutanen annabi su kuma kangara su ta kai ba ruwan da mata mazan maza suke nema aka ce matan ma mata suke nema saboda juyewar ɗabi'a wanda Allah ya yi shi yana kan ɗabi'a wanda Allah ya halicce shi ta daidai in ya tuna namiji dan uwan shi ma da sunan ya shi a wasu zai ji wani tsantsani haka mace wanda Allah ya halitta akan ɗabi'a wadda take tata wanda Allah ya halitta ta da ita in ta ma yi tunanin mace ya wadda sai ta ji wata kyama to amma wadanda Allah ya juye ma ɗabi'a sai namiji ya nemi namiji irin nema na mace sai mace ta nemi mace irin nema na mace waɗanda suka aikata ire-iren waɗannan ababen fa Allah madaukakin sarki cewa yayi ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ba wanda ya rigaye ku daga cikin al'umma na duniya gaba ɗaya ba wanda ya rigaye ku irin wannan aikin to yanzu sai al'umman annabi suka zo suka ɗauka wai ba ma a yi shi a matsayin sabon Allah ba a a so ake a aje shi a matsayin abinda an yarda da shi namiji ya aure namiji mace ta aure mace kuma in ma ba yi auren ba suna nan suna aikata ababen da suka ga ana aikatawa a wasu wurare waɗanda ba da shari'a suke aiki ba to kaga wannan dukkansu mugun abu ne wanda za a iya cewa awalam yahdi alladhina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bi dhunubihim kai da zaka zuwa kai irin wannan abu da namiji dan uwanka baka san inda Allah ya yi da waɗancan mutanen ba da Allah ya tashi jibrilu ya taga garin gaba daya aka kifo shi sannan Allah ya yi musu ruwa na duwatsu wanda suke na wuta haka Allah ya masu shin kana zama da kai Allah ba zai maka irin haka nan ba ba zai bari sai ka kara iskancin bai ɗauki motar ka ya haɗe ƙasa da ita wadda kuke cikinta ke kina amintuwa ke da zaki zuwa ki kama ‘yan uwanki ki haka nan da ita Allah ba zai maki irin kama da yamma mutanen annabi loku ba ko motar ka shiga ko wani abu ki hau a kifar da ke annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce latattabi'unna sanada man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' walau sanaku juhra rabbil da salaktuhu za ku bi sanana man kana qablakum hanya waɗanda suka gabace ku shibran bi shibrin taki da taki walau sanaku juhra rabbil da salaktuhu da a ce za su zo su tadda rami na damo su shiga ciki saboda tsabar biyayya da kuke ma waɗanda suke kafirai waɗanda suka gabace ku kuma sai kun zo kun shiga wannan raman na damo tare da kuncin shi saboda tsabar yi masu biyayya wana ƙuba'u ala ƙulubihim Allah ya ce muna rufi zukatansu wanda gaskiya ba ta samun wurin shiga fahim la yasma'un ba su jin abin da ake faɗa masu ji na karɓa wana ƙuba'u za mu rufe zukatansu a nan in ya zama da Allah shi ne zai rufe zuciyar mutum ya hana gaskiya ta shiga a ciki to sai ba mu'tazili ya ce maka ko kuma qadari qadariya wata firka ce wadda ta fita daga cikin mu'tazilawa su suna ganin Allah madaukakin sarki ma bai kadarta wani abu kawai mutum shi ke ganin dama ya aikata abin shi sai suke musu ire-iren wannan ayoyi wanda ke nuna Allah zai iya rufe zuciyar mutum sai suke ganin to in Allah ya zo ya rufe zuciyata inda Allah zai aikata haka ne sannan kuma na kasa karɓar gaskiya ɗin wane ne ya hana ni karɓar gaskiya kenan Allah shi ya hana ni karɓar gaskiya to in kuma Allah shi ya hana ni karɓar gaskiya me yasa an ban karɓe ta ba Allah zai azabtar da ni idza ma qada rabbi bi kufri bi za'mikum wa lam yardahu minni fama wa hilati in Allah bai yarda in kafirci ba bi idza ma qada rabbi bi kufri bi za'mikum in Allah shi ne ya hukunta mana in zama kafiri ya rufe zuciyar ba ta karɓar gaskiya sannan kuma bai yarda da kafirci wanda nake kan shi ba fa ma wajhu hilati ina dubara ta yace da'ani sai da ya kira ni wa saddal baba anni sannan ya rufe kofa fa hal ila dukhuli sabilun bayyiruni qadiyati haka wani yace kenan shi a ganin shi in Allah ya rufe zuciyarka to kinan Allah ne ya hana kai imani to menene yasa Allah kuma zai zo ya azabtar da kai saboda kai imani ba na farko dai Allah madaukakin sarki bai rufe zuciyar dan adam sai in Allah ya ga karkatacce ne Allah madaukakin sarki yana cewa falan ma za azaga Allahu qulubahum lokacin da suka karkace hanya to Allah sai ya karkatar da zukatan nasu haka wannan taba din Allah bai riga ya sa masu liki ga zuciya sai an tabbatar da cewa ba za su yi imani ba hannan gaba sai Allah ya rufe zuciyar shi kenan wannan kenan Allah ba kai tsaye bane yake rufe zukatan in ba haka ba menene yasa Allah ya aiko da annabawa ai dan su yi musu bayani ne Allah ya ce wa kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance muna azabtar da wasu mutane ba sai mun aiko musu da manzanni wanda za su musu bayanin gaskiya in suka kangare to wannan lokacin ne sai mu kama su da laifukan su kenan anan kuma sai wata ƙa'ida ta zo wajen usulul fiqh shin ɗan adam ana iya a umarci shi da wani abu wanda yake mustahil ne ana iya a ce abin da bayyuwa a ce maka yi shi an san abin da bayyuwa a ce ka maido jiya yau ai kasan ba zai yi ba ko to za a iya ce ma ɗan adam ya yi abin da wannan abin ba zai yi ba malaman shari'a suka ce shari'a ba ta umarnin mutum da ya aikata wani abu sai abin da yake iyawa abin da ɗan adam bai iyawa shari'a ba ta ce mashi ishi Allah maɗaukakin sarki bai sa mu tashi sama don Allah bai mamu fika-fikai ba kenan ba a umarni da abin da ɗan adam ba zai yi yi shi ba to in haka ya tabbata yanzu in Allah maɗaukakin sarki ya rufe zuciyar mutum tsammanin kawane ne ya isa ya buɗe wannan zuciyar har imani ya shige ta babu kenan in ka kalli cewa Allah ya liƙe zuciyar shi sannan kuma ya ce mace ya yi imani kuma tabbas ba yadda za a yi imani ya shiga zuciyar shi sai suka ce nan kenan kamar an umarci mutum ne ya yi abin da ba zai yi ba an gane to abinda bai yiwuwa kashi biyu ne akwai abinda bai yiwuwa ba zai yin ba kuma saboda shi kanshi abin bai yiwuwa kama a ce ka maido jiya yau baka isa ba ba zai yiwuwa kuma to wannan shi ne ake cewa al-mustahilu li dhatihi abinda bai yiwuwa dan karan kanshi to amma akwai wani abin da bai yiwuwa a'a shi wannan abin shi da kanshi yana yiwuwa amma saboda wani abu shi yasa ba zai yiwu ba an gane yanzu imani abu ne wanda yana yiwuwa saboda mutane suna imani amma wannan mutum wanda Allah ya rufe zuciya shi me yasa ba zai yi imani ba saboda Allah ya rufe zuciya to wannan irin wannan ana iya ayi umarnin ka da shi yanzu Abu Lahab wanda alqur'ani ya labarta mu shi tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba سيسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Allah ne ya ba da labarin cewa Abu Lahabin sayasla naran sai ya shiga wuta za ta lahabin wadda ke hauhawa to Allah ya ce Abu Lahabin sai ya shiga wuta Allah kuma ya san sai ya shiga wuta Allah kuma ya kadarta sai ya shiga wuta amma tare da haka annabi ya zo ya kira shi cewa ya yi imani kiran nan nashi da annabi ya yi ne ya yi imani wannan kamar umarni ne da abin da ba zai yi ba to amma ba zai yi ba ba shi karan kanshi imanin ne bai yi ba a'a imanin bai yi saboda Allah ya kadarta shi wannan mutum ba zai yi imani ba ina tsammanin an fahimta kenan umarni shari'a ba ta umarni da abu wanda yake mustahil in ya zamo istihala din nan lidatihi ne kaman maido jiya yau amma shari'a tana iya umarni da abin da bai yiwuwa in ya zama da rishin yiwuwar shi din nan ba daga kanshi bane a'a saboda wani abu ne daban don haka wannan matsala ta a shari'a la ba ta umarni da abu wanda yake mustahil ne wannan sai an raba mustahil din kashi biyu akwai mustahilun lidatihi shari'a ba ta umarni da shi amma almustahilu li ghairihi shari'a tana iya umarni da shi kuma ba zai yiwu ba dan to nan in Allah ya rufe wa nadhbaru ala qulubihim Allah ya ce muna rufe zukatansu fahim la yasma'un kenan imani kuma wanda za a ce wa su yi bayan an rufe zukatansu ana neman su yi imani to wannan kamar umarni ne da abu wanda yake ba zai yiwu ba amma rishin yiwuwar shi daga wani abu ne na waje wannan wani kubaru ala kulubihim malamai suka ce ba atafi bane da asabnahum bi dhunubihim saboda na farko asabnahum madi ne wa nadbaru mudari'i ne suka ce a wajen fa'ida ta larabci wannan ba a bukace da irin haka ayi atafin abu wanda yake mudari'i ne akan madi wasu suka ce a an yazo cikin alkur'ani Allah ya ce alam tara ila rabbika kayfa kayfa madda dhilla walau sha'a la ja'alahu ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا لا جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا نبي suka ce kowane kafiri da ma Allah ya rufe zuciyar shi to in aka ce Allah na sha'u asabnahu bi dhunubihim ummun su za mu kama su da laifukan su sannan kuma wana tubaru ala qulubihim mu rufe zukatansu malamai suka ce ai kowane kafiri ma zuciyar shi rufe take Allah ya rufe zuciyar shi kenan aka ce za ka rufe zuciyar shi bayan zuciyar shi na rufe kamar an yi wani abin da dama akwai shi ne tahsilul hasil ake ce mashi ayi abin da dama akwai shi ne to dan haka sai suka ce wa natba'u ay nahnu natba'u kenan bai biye ma wancan jumla ta baya mu ne ke rufe zukatansu malamai suka ce a'a ai wannan rufe zuciya ta kafiri ba wai kai tsaye yake zuwa ba sai Allah ya maka wa'azi ya jarabce ka da jarabawa kaɗan kaɗan a ga ka dawo ga hanya ka kiya a umarce ka ka kiya a sa maka ciwo da talauci da bala'i a ga za ka dawo ga hanya ka kiya to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya rufe zuciyar shi kenan kenan Allah bai kadarce ka da shiriya ba ba wai kai tsaye bane wa naqfa'u ala qulubihim muna rufe zukatan su mu yi masu marifi fahum la yasma'un naqfa'u abinda za a sawa yanzu a rufe wannan abu ko kwalba wanda za a liƙe bakin wannan abin akan da aka liƙe tsaba ake ce mishi kenan irin yadda ake rufe kwalba haka ake rufe zuciya ya zama na alkhairi ba zai shiga ciki ba Allah ya ce fahim la yasma'una ba su ji na abin da ake faɗa musu waye gaya maka in ka ɗauki jin ji ne irin wannan na kunne wa na tubaru ala qulubihim fahim la yasma'una ba su ji kafirai ba su ji Allah ne ma ya tabbatar masu da jin Allah ya ce waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida muka sa masu ji muka sa masu zuk gani muka sa masu zuciya kenan suna ji suna gani amma nan fahum la yasma'un ana nufin ji irin na karba gani na ido in ya zama da ba zai amfanar da mai gani ba kamar ba gani ba ne ji na kunne in ya zama da ba zai amfanar da kai da abin da ka ji ba ka riƙe mai kyau ka bar mara kyau kamar ba ka ji ba ne don haka Allah sai ya kore jin kafirai da gani na kafirai da zukata nasu saboda ba su amfana masu komi ba sai Allah ya ce masu sun mummu kurame ne bibaye ne rumiyun makafi ne alhali suna ji suna gani dan Allah yana cewa wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim in suka kura ma ido ma kamar za su canje ka da idan su kenan suna gani إن آياتك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف سنة غني كده سنة جي أما دكا غني وانت بذي أنفانا تشيمي غنم با يزي يغا هلكا بذي كوتي متبا يغا بلائي يتنكاريشي وانا غني شي بيد أنفاني mutumin da zai je abu wanda yake na sharri ne ya tunkaro ya ki kiyaye shi ya ga alkhairi ya ki ba shi kula wannan jinji bai mishi amfani ba dan haka Allah yace wa naqba'u ala qulubihim fahum la yasma'un sai mu rufe zukatansu sai ya zama ba masu jin gaskiya din ji irin na karba
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
Allah ya ce tilkal qura waɗancan alƙaryu wanda muka labarta maka tilkal qura na qussu alayka min anba'iha waɗancan garuruwa ana nufin yan garin wanda muka hallaka mutanen annabi Nuh, Hud, Salih, Lut, Shu'aib dukkansu suna zaune ne a wurare daban-daban. Wannan wuraren alƙaryu ne, garuruwa ne. Allah ya ce, Na kusu alaika min amba'iha muna labarta maka labarorinsu. Walakad ja'atun rusuluhum bil bayyinati manzanni sun zo masu manzanni wanda aka aiko gare su sun zo masu fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qablu to amma ba su kasance za su yi imani ba bima kadzabu min qablu saboda ƙaryatawa da suka yi gaban haka kadalika yanda dai kaga Allah ya rufe zukatan waɗancan yaqba'u Allahu ala qulubil kafirin Allah yake rufe zukatan mutanen da suka kafirce mashi wala tilka alqura naqussu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qablu nan da Allah yace basu kasance ba liyu'minu za su yi imani bima kadzabu min qablu saboda ƙaryata wadda suka yi kamun haka kamun yaushe kenan datan sun ƙaryata malamai suka ce eh da sun ƙaryata a yaushe ne suka ƙaryata abinda aya take cewa manzanninmu sun zo masu fama kanu li yu'minu waɗannan mutanen ba za su yi imani ba don me ba za su yi imani ba bima kadzabu min qablu saboda ƙaryatawa da suka yi kamun wannan lokacin da manzanni su zo musu to a yaushe ne suka ƙaryata sai malaman tafsiri suka nemi gano yaushe ne suka ƙaryata wasu malaman suka ce tun alamun zarri ne lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce alastu bi rabbikum qalu bala shahidna lokacin da Allah ya tara zuriya ta annabi Adam tun kamun lokacin ya zama da an annabi Adam ya haife su ƙwayoyi na halittu na 'yan Adam Allah yana da ikon dukkan komai tun kamun adam ya haihu ‘yan adam Allah ya tattara zuriya su kamun su duniya ya ce musu alastu bi rabbiku ba ni ne ubangijinku ba kano bala shahidna suka ce e Allah kai ne ubangijinmu lalle mun tabbatar to wannan akwai wanda suka faɗi haka ɗin dole amma zukatansu akwai ko kuma akwai ƙaryata haka ɗin to kenan waccan ƙaryatawa wadda ke cikin zukatansu ita ce Allah ya ce kowa irin wannan wanda Allah lokacin da ya yi alkawari da su sai ya zama da cikin zuciyarsu ba su karɓi alkawarin ba to irin wannan dan annabawa sun zo to ba za su yi imani ba fama kanu li yu'minu ba za su yi imani ba bima kadzabu min qabl saboda ƙaryatawa ta wancan lokacin wannan tafsiri ne fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl ba su kasance za su yi imani ba saboda ƙaryatawa da suka yi a da aka ce saboda Allah ya san ba za su yi imani ba ƙaryatawa su za sanin nan na Allah da ya yi shi ma fi alamin darri sai ya zamo kamar ya tabbatar da karyata wasu ne wani tafsirin kuma fa ba kanu li yu'minu bima kadzabu min qablu ba su kasance za su yi imani ba saboda karyatawa da suka yi a baya wannan ana nufin in aka zo ranar tashin alkiyama lokacin da za su ga ababe wanda manzanni ke faɗa masu wuta jahannam da ake cewa jahannama jahannama wuta wuta suna ganin kamar ƙarya ne ba za a yi komi ba sai an zo lahira Allah ya ce afa sihrun hada wannan ma dabon ne wannan ma tsafin ne au antum la tawsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ku shiga ku kono a cikin wutan nan ku yi haƙuri ko ku yi haƙuri da ɗaya a lokacin da in suka ga wuta za su ce rabbana abasarna wa sami'na harjina na amal salihan inna muqinun Allah mun ji mun gani Allah ka maida mu duniya za mu aikata aiki wanda yake mai kyau Allah ce ina walau shi ina la'ataina kullu nafsin hudaha in haka ne ai da sai mu shirye da kowa ma mana lokacin da suke cewa Allah ya mai da su duniya Allah cewa yake wa law ruddu la ahdu limanuhu anhu wa innahum lakadibun da za a mai da su duniya da za su koma ma abin da suke aikatawa ne ƙarya suke to wannan komawa shine Allah ce fa ma kanu li yu'minu ai da za a mai da su duniya ba su kasance za su yi imani ba bima kadzabu min qablu don ƙaryata annabawa da suka yi a rayuwarsu ta duniya kenan anan lahira in an je ko sun ce a maido su to ko an maido su ɗin ba za su yi imani ba saboda ƙaryata wadda suka ma annabawa da farko wannan shi ma tafsiri ne fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qablu ba su kasance za su yi imani ba saboda ƙaryatawa wadda suka yi gabanin haka ai ana nufin magabatansu sun ƙaryata ƙaryata wadda magabatansu suka yi irin ta ce suka yi don haka ire-iren masu wannan zukata to ba za su zo su yi imani ba da abin da manzanni suke zuwa da su kenan magana akan wanda suka gabace su ne shi da ake ce mai kabul ɗin kamun wannan lokaci wannan ma tafsiri ne fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qablu aka ce ba su kasance za su yi imani ba lokacin da suka ga mu'jiza kamar yadda suka ƙaryata kamun su ga mu'jiza din annabawa sun zo kamun annabawa su ga mu'jiza sun ce ƙarya kuke ƙarya kuke to irin waɗanda suka yi haka ko da sun ga wata aya alama wadda za ta nuna masu cewa Allah ya aiko waɗannan annabawa yadda ba su yi imani ba kamun su ga wannan aya kamun su ga wannan alama to bayan sun gata ba za su yi imani ba wannan duka maganganu ne na malamai akan fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu min qablu kadhalika naqbaru ala qulubi kafiri haka muke rufe zukatan kafirai lokacin da Allah ya gano cewa ba za su yi imani ba. Wa ma wajadna li aktharihim min ahad.
Wa ma wajadna li aktharihim min ahad. Wa in wajadna aktharahum lafasiqin.
Allah madaukakin sarki yace wa ma wajadna li aktharihim min ahad. Ba mu tarda cika alƙawari daga mafiya yawan kafirai ba mafiya yawan kafirai ba su cika alkawari wa in wajadna aktharuhum lafasiqin amma mun tarda mafiya yawan su lalatattu ne suna fita daga cikin da'a Allah wa ma wajadna li aktharihim min ahad ba mu samu alkawari da mafiya yawan kafirai ba sai malamai nan ma suka ce wani alkawari ne wancan dai alkawari wanda muka yi bayani kan shi wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna lokacin da Allah ya alkawari da su ɗan adam kamun a halicce su sai da Allah ya matso su kamun su zama suna alamar dar Allah ya ce alastu bi rabbikum bani ne Allah Ubangijinku ba wanda na cancanci abota man ni kaɗai suka ce bala shahidna tabbas Allah kai ne Ubangijinmu to da aka zo aka turo da annabawa Allah ya ce wa ma wajadna li aksarihim min ahad ba mu samu mafiya yawan su suna cika alkawari ba wannan shi ma tafsiri ne fa ma wajadna li aksarihim min ahad ba mu samu mafiya yawan su suna da imani ba shi ne ahadin imani shi ma'ana ta mashi al'ahadu al'ahadun lalli bai da nawa bai da hun assala al'imanu shi ma ahad ne kenan ba mu same su suna cika alkawari ba wa ma wajen na ne aktarihim min ahad kenan ba mu same su suna da imani ba وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثرهم من عهد سكتي أبدا لكم أكيد في ده أحد نان ينا يوا بياني na dalilai wanda suka zo daga annabawa wanda ke nuna masu cewa Allah gaskiya ne annabi kuma Allah ya aiko shi kuma shari'a da ake masu bayanin ta abu ne wanda yake na gaskiya to amma ba mu same su sun jamu ga wannan dalilan ba shi ma wannan ma'ana tana koma waccan kenan bayani ya tabbata amma tare da haka ba su yi imani ba wannan kuma yana ɗauka alkawari na gaba ɗaya kawai alimakon kurtubi ya ce ana raba al'umma ne kashe biyu na kafiran su kansu kafirai akwai waɗanda suke suna da alkawari in aka yi alkawari su za su cika cikin kafirai kuma akwai wanda ba su cika alkawari mafiya yawan su ba su cika alkawari wa ma wajadna li aktharihim min ahad wa in wajadna wa ay innahu wajadna aktharahum lafasiqin ay mun samu mafiya yawan su masu fita daga da'a Allah ne ai Allah ko yahudu ko ahlul kitabi Allah ya bambanta tsakaninsu Allah ya ce wa min ahlul kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk cikin ahlul kitabi akwai wanda in ka dauki amana ka bashi ta miliyar da yawa zai mai do maka su wa minhum man in ta'manhu bi dinarin cikin su akwai wanda in ka amince mashi da dinari guda لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما بدأي بيدوبك شيبا سي إنك تاشي سي أكيش الله نن سي كاو القوري دتك القوري سي يستفن تودن دباس دشي أكن جوا فاسقين wannan ke rage na nuna kai musulmi ka tsaya daidai kalimarka in ka ce zan yi to yi in ka san ba za ka yi bace ba zan yi ba idan kun tafi shay'in na'am fa atimma in ka ce na'am to aikata wannan abun fa inna na'am daynun 'ala al-birri wajibun dan in ka ce na'am din nan bashi ne ga da dole ya bada wa illa fa kullu in ka san ba za ka yi abu ba faƙulilla ta ce ba zan yi ba tastar sai ka huta wato biha sai kuma ka hutar da wanda kake ma alƙawarin ba likai la ya ƙolan nasu innaka kadibun dan kan mutane su sifanta ka da cewa kai mutum ne wanda yake makaryaci to yanzu cika amana mai da amana ya yi karanci kamar yadda daman annabi ya bada labari cewa sai an kai ƙarshen zamani ana cewa can wata anguwa akwai wani wannan yana da amana in aka aji abu wajen shi zai bada in aka bashi amana zai mai saboda in ka yarda abin ka ya shiga hannun yan adam yanzu to ina gudun ka zuba rijiya mutum da zai zo ya mararrake maka don allah ranta mani wallahi yana an san abin hannunka shi kenan kai ne za ka komawa kana marere cewa na Allah ya sa ya ba mutum kana ji mutane suna zuwa suna roƙon Allah dan Allah Allah ya sa a maido musu abinsu saboda rashin alkawari lokacin da zai ansa zai zo ya marere ce ana bashi shi kenan wannan ya sa mutane sun juye irin rance ma ba ka ɗauka ka ba wani sai ka samu wani abu wanda ka riƙe tare da shi ba komi ba ne saboda lalacewa ta alkawari tsakanin mutane ba alkawari na ka an shi abin mutum ba ka an shi kudin mutum alkawari na zan zo za mu haɗu mutane ba su kiyaye shi za ka ba da alkawari ka zo ka saba shi ka shanya mutum irin yadda bai tsammani ba tare da kuma ka daga kai kan wannan ba wani mutum fa miliyoyi ne ya ba wani mutum amana saboda kan ya saba ma rana kan ya saba ma lokacin da ya zo ya kasa samun yadda zai kai kudin haka annabi ya ce sai ya ɗauki kudin cikin wani itti ya tsatsaka ya aza kudin suka bi kawai don saboda ranar da ya ce zai bada kar ta zo ya zama da ya wuce bai biya wannan kudin ba kudin kuma suka kai ma mai wannan kudin da ya haɗu da shi ya san cewa bai bi hanya ba wanda za ta kai kudin daidai ya ƙara cisa kudin kuma ya bashi ya ce ai kudin da ka turo ga iccen nan sun kawo wani to me ya ya tura kudin na farko saboda ranar da aka yi alkawari kai ya zama da ya saba ma wannan rane amma yanzu mutane al'umma kuma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ka gaba alkawari tare da su in kudin ne da ce maka ka zuba rijiya in haka ba da ya shiga gaban ka shi kenan kai ne da ka koma ba kana barere cewa in alkawari na wani abu aka yi yanzu zai warware in kasuwanci aka ce za na sai da maka na sai da maka zan sayi zan sayi shiru kake ji sai ka zo ka ce ka bar mashi kawo kuɗi ka ji shiru yayi wata hanyar daban to wannan yana mai da mutum fasiki wannan yana mai da mutum lalatacce ba wai wayo ne ba na ka zo ka faɗa ma mutum wani abu daban ka san ba cika shi zafi ba kuma wajen da ne aksarihim min ahad ba mu samu mafiya yawansu suna cika alkawari ba wa in wajen na aksarahun na fasiki mun daitar da mafiya yawansu lalatattu ne ba su bin abin da Allah ya ce su yi anan ya kamata mu tsaya saboda karewar lokaci sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama da taƙi nastaudi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin